الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ران الله دي hudu ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahul rawi na Sheikhu Abdullahi Gwandu rahimahullah. Da wannan shi ne darasi na 24. Za mu tashi al'ikhwatu wal akhwatu. Sheikhu Abdullahi yake cewa za ka na bunayil khat الخطاب زيد وعمر وفي علي وعقيل جعفر عباد سهل أخه عثمان كذا سعيد أمرهم أبان بنو عيينة هم سفيان أجلهم وآدم عمران كذاك إبراهيم مع محمد وخمسة ما حدثوا كأحمد ثم بنو سيرين هم محمد وأنس يحيى حواهم سند ومعبد وحفصة كريمة لم تروي منهم عمرة وسودة وفي بني الحارث مع مقرن muhajiruna sab'atun fa'am'ini wannan babe Sheikhu Abdullahi ya kawo shi domin yayi bayani akan wasu ruwatu da suka kasance ‘yan uwan juna ɓangaren maza da ɓangaren mata kowanne daga cikin sarawi ne to kuma haihuwa ta haɗa su to shi ma yana daga cikin abin da zai taimaki ɗalibin ilimin hadisi don kasancewa rawi wane ɗan uwan wane ne to lokacin da ka ci karo da mai suna irin nashi to wannan zai taimake ka ka iya gane cewa wane ɗin shi ke cikin isanadi ba wane ba to shi yasa malamai suke kulla wannan babi din rawi kaza dan uwan wani ne rawi kaza dan uwan wani ne to shine al-ikhwatu wal akhwatu amina ruwati yan uwa maza shine al-ikhwatu jam'u akhin wal akhwatu jam'u ukhtin ‘yan uwa maza da ‘yan uwa mata. Minar ruwati daga cikin waɗanda aka samu sun yi ruwaya. To shi ne ya ce za, wannan nau'in, inda aka samu ‘yan uwa maza da mata dukkaninsu marwaita ne, sai ce kabu na yil khattabi kaman ‘ya'yan alhaɓabu kabunani ne musanna ne saboda an idafasa zuwa ga alhaɓabu sai aka shafi nono aka sa ya'un saboda kafin jarri kafin tashbihi kabunayil haɓabi kamar ‘ya'yan alhaɓabu su biyu suwaye zaidin shine zaidu wa umar akwai umar duk da wasu nusak ɗin suna kuskure sai su tsallake umar ɗin zaidin wa umar to da zaidu da umar ɗan uwa ne dukkaninsu ‘ya'ya ne ga alkhattabu to shi yasa ake cewa umar ibn al-khattab to haka ɗan uwansa ma akan ce zaidu ibn al-khattab kowannensu sahabi ne kuma kowannensu yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuka ko da kaga zaidu wani wuri idan ya zan wannan ne a isnadi to idan ka san cewa dan uwan umar ne to kaga ba za ka samu ishkali ba eh to inda aka samu yan uwa biyu kenan daga cikin marwaita a bangaren sahabbai wa fi aliyin wa aqilin ja'far haka wannan nau'in ya zo ga Aliyu da Aƙilu da Ja'afaru, su kuma su uku dukkansu ‘ya'ya ne na Abu Talibin. Mai da akan ce Aliyu bin Abi Talibin, haka akan ce Aƙilu bin Abi Talibin, Ja'afaru bin Abi Talibin, dukkansu ‘yan uwa ne. kuma kowannensu yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam don dukkaninsu sahabbai ne to su ma an samu su uku kenan eh an samu su uku kenan to haka akwai abbadu da sahalun da akhuhu saboda wazani ba zai iya ce a huhu ba to sai ya amfani da lugatun naqsi ɗaya daga cikin lugogi da ake kawo al'asma'u sitta shine shafe harafin illa gare su madadin ka ce ahu sai ka ce ahu sai ka shafe wawun ko ya'un ko alif to akhuhu dan uwansa Usmanu Usmanu su su uku ne su kuma ‘ya'ya ne ga Hanif akan ce Abbadu ibn Hanif akan ce Sahalu ibn Hanif akan ce Usmanu ibn Hanif ma dukkaninsu suna da su ma riwaya marwaita ne ‘yan uwan juna ne mahaifinsa ɗaya su masu uku’ kaza sa'idun amruhum abanu to haka ya zo cikin wannan nau'i inda aka samu ‘yan uwa su uku kaman sa'idu da amru shine amruhum da abanu su kuma ‘ya'ya ne na Usman ibn Affan amma su an ce tabi'ai ne ba sahabbai ba ne sa'id ibn Uthman ibn Affan ko rika zannan mana mana haka shi ma Amru ibn Uthman dan Affan haka akwai Abanu shi ma ibn Uthman dan Affan to dukkaninsu ‘ya'ya ne ga Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Dukkaninsu ‘ya'ya ne gare shi, kuma suna da riwaya su ma a matsayinsu na tabi'ai. Banu uyainati Banu uyainatin humu sufiyanu, ajalluhum wa adamun imranu. To haka akwai ‘ya'yan uyaina, shi ma yana da ‘ya'ya san guda biyar, su ma maruwaita ne, sun zuwa ɓangaren tabi'ai su ma. shine ya ce humusu ne sufiyanu sufiyanu ibn uyaina haka shine ajalluhum shine mafi ɗaukakansu cikin 'ya'yan duk cikin 'ya'yan uyaina to sufiyanu ya fi su daraja a ilimi wa adamun akwai ɗan uwansa adam shi ma ibn uyaina imranu haka na akwai imranu ibn uyaina kazaka ibrahimu haka akwai ibrahim ibn uyaina ma'a muhammadin akwai muhammad ibn uyaina to duka waɗannan guda biyar da aka ambata ‘ya'ya ne ga shi uyaina ɗin kuma dukkaninsu ruwatu ne kowannensu ana jingina shi zuwa ga uyaina saboda mahaifinsa ne amma dai na farkon sufiyan to shi ne ya fi su daraja ya fi su ma shuhura saura in ba masu ta'ammuli da harkar hadisi ba ta ɓangaren isnadi to ma kowa ya san su ba to banda su akwai ‘yan uwansu kuma guda biyar kuma duk ‘ya'yan uyaina ɗin ne amma su ba su da riwaya waɗannan biyar da aka ambata su ne maruwaita su ne ke da riwayan hadisi shi da cewa hamsatun biyar daga cikinsu ‘yan uwan waɗancan da aka ambata ‘ya'yan dai shi uyaina ɗin wanda daga cikinsu ka ahmadi akwai ahmad ibn uyaina to ma haddasu su malamai suka ce ba su yi riwayan hadisi ba shi yasa ba za ka ga su ba a ma san su sosai ba ba sa cikin rijalul hadisi a baɗancin 'yan uwan nasu suke da riwaya kenan su goma biyar marwaita biyar kuma marasa riwaya sun banu sirina sa'annan sai 'ya'yan sirinu hum su ne Muhammad ibn Sirin kenan wanda shahararre ne kara karanta ko da littattafai ne na tafsiri za ka yi ta ganin sunansa wa anasun akwai anas ibn sirin akwai yahaya shi ma ibn sirin to duka 'ya'ya ne ga sirinu da aka ambata to sai malam ya ce sanadu wani isnadi hawahum ya tara su su uku ɗin nan akwai hadisin anas da ya ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallama anas ibn malik kenan ba shi wannan anas ba na hadisin labbaika haƙƙan haƙƙan to dukkaninsu su uku dinnan sun zo a isnadin daga kan shi a wannan muhammad zuwa ga ɗan uwansa ya haya zuwa ga anas e, ta hanyar addara kutuni haka ya kawo shi akwai wata hanyar kuma daga muhammad ibn sirin daga ɗan uwansa sa'idu wanda ba ambace shi a nan ba shi ma sa'idu ibn sirin shi kuma daga yahaya shi kuma daga anas ibn sirin shi kuma daga anas ibn malik shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama addara kutuni ya royaci ruwaya ɗin to mahallin shahid dai dukkaninsu 'ya'ya ne ga sirinu to ga sauransu wa ma'abadun akwai ma'abadu shi ne na hudu a nan a tsarin da malin ya ambata muhammad ibn sirin anas ibn sirin yahaya ibn sirin ma'abadu ibn sirin wa hafsatun akwai hafsa ita ma malama ce bintu sirin ita ma ya ce ga sirin din karimatun akwai karima eh karima bintu sirin za ka yi ta ganin ta isnadi babban malama ce musamman a harakan ilimin hadisi to dukkaninsu waɗannan sun yi ruwaya hadisi kuma duk ‘ya'ya ne ga shi wancan sirinu ɗin da aka ambata amma akwai ragowar ‘yan uwansu mata waɗanda su ba su yi ruwaya ba shi ne ce lamtar women home amratun wa saudatu daga cikin 'yan uwansu akwai amra akwai sauda su ma 'ya'ya ne ga sirin a wasu ba su yi riwaya ba ba su da riwayan hadisi kamar yadda waɗancan biyar 'ya'yan uyaina aka ce 'yan uwansu biyar suke da riwaya amma su ba su da riwaya to haka su ma da amratu da saudatu ba su da riwaya amma hafsa tana da karima ita ma tana da tana da hadisi an gane? to shi ne mala ya ce wafi banil harithi haka daga cikin inda aka samu haɗuwar 'yan uwa kuma suna da riwayan hadisi akwai 'ya'yan alharisu ibnu qaisin sahami to yana da yana da ‘ya'ya da yawa wani ƙaulin an ce ‘ya'yan su tara ne eh wani ƙaulin an ce bakwai ne kamar abin da shi malam ya kawo a nan to ‘ya'yan nasa akwai bishiru ibn al-haris akwai tamimu ibn al-haris akwai al-haris kuma ibn al-haris akwai al-hajjaju ibn al-haris akwai as-sa'ibu ibn al-haris akwai sa'idu ibn al-haris akwai abdullahi ibn al-haris akwai ma'amaru ibn al-haris akwai abu qaisin ibn al-haris to dukkaninsu 'ya'ya ne na shi al-harisu kuma dukkaninsu suna da riwayan hadisi duk yan uwa ne ƙanne ne da yanne sannan falala ta gaba muhajiruna dukkansu kuma sun yi hijira dukkansu sun samu dama sun yi hijira kaga shi ma wannan ƙarin falala ne To haka ma'a muƙarrenin akwai ‘ya'yan wato muƙarrenu, su ma wani ƙaula an ce bakwai ne, wani ƙaula an ce su tara ne, wani ƙaulin ma an ce su goma ne. Akwai annu'manu ibnu muƙarrin, akwai ma'aƙilu ibnu muƙarrin, akwai aƙilu ibnu muƙarrin, akwai suwaidu, akwai sinanu, akwai abdurrahman, akwai duraru, akwai nu'aimun to su kuma duk ‘ya'ya ne ga muƙarrid kuma duk marwaita ne su ma kuma muhajiruna su ma sun yi hijira duk za ka yi ta ganin su in kana ta'ammuli da ilimin hadisi bala ya ce fa'am aini ka ni'imtar da ganinka da wannan bayani da na kawo maka ma'ana ka tsaya a nitse ka kalli sunayen nan ka sa lura ka sa hankali domin ka tattance eh saboda in ka fahimce shi to kuma shi kenan to kaga su irin waɗannan babuka sunayen marwaita ɗin nan haddace su za ka yi in kana son ka fahimci wannan babi za ka za ka haddace su saboda sanda kake karanta littafin hadisi ka kawo ga ɗayan ka riga ka san waye shi za ka iya bayani a kai amma in ba ka haddace ba ka ga duk lokacin da ka zo kuda ka karanta a baya kuma sai ka sake koma kuma ka yi bahasi a kansa sai zan ilimin ka baya ci gaba kullum abin da ka karanta kuma in wani abin ya taso kuma sai ka sake komawa ka yi bincike to yana ilimi yake ana kyawun ilimi da ka karanta abu to ka gama da shi sai dai muraja duk sanda bukata ta zo to za ka iya bayani ba wai sai ka je ka yi bahasi ka gano menene bayan kuma ka karanta shi a baya inda mafi yawan ɗaliban ilimi a yanzu haka suke sun san abu amma kuma in an nemi su yi bayani ba za su iya ba sai an ba su lokaci sai an ba su lokaci sun yi bahasi to kaga ai akwai rauni kenan to da haka ya za a yi maka zama malami tunda karatun naka bai da bambanci da karatun cin jarabawa tunda da ya yi bahasin ya je dan yi bayani ya yi muhadararsa shi kenan bayan sati ɗaya ka tsare shi wannan muhadarar da ya yi ba zai iya kawo maka ita da ka ba ba zai iya ba kamar yadda wanda ɗan jami'a zai je ya yi ta kwana yana karatu yana wahalar da kansa amma da ya rubuta jarabawar nan ka neme shi sati ɗai abin nan da ya rubuta an tsare shi ba lallai ba ne ya iya kawo shi to shi karatu addini ba a mai haka duk matsala an haka wato ka tsaya ka riƙe ta ka daddake ta eh amma wannan bai hana ka dinga muraja'a saboda abin ya tabbata karka manta a matsayinka na dan adam amma ba wai ka karanta ka rufe littafi shikenan can wata rana kuma in buƙatar abin nan ta kawo ka kuma sai ka je kana ta research to gaskiya a haka ba ranar da zaka zama malami ma'rifatu sahabati to sai hanyoyi da ake iya gane wane sahabi ne wane sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mala ya ce wa hum tsibakun kulluhum udulu wa jama'an dausiyihim nuqulu fauka ulufin hamsatin fabni umar فعدس من فوق ألفين البحر Mala ya ce wannan maudu'i zai bayani akan yadda ake gane wani sahabi ne da kuma matakansu. Sai ce maka su sahabbai, wahum ɗibaƙun, wahum ɗibaƙun, ɗibaƙu jam'u tsabakatin. wato sahabbai ɗabaka-ɗabaka ne aji-aji ne ba aji ɗaya ba ne aji-aji ne an gane? sau da haka ba ɗabaka ɗaya ba ne sai ce kulluhum to duk da kuma an faɗa cewa wahum ɗibakun su hawa-hawa ne martaba-martaba ne, mataki-mataki ne, aji-aji ne, to amma kullum dukkaninsu an samu ijima'i cewa gabaɗayansu udulu adilai ne, ba wani sahabi ƙwaya ɗaya wanda ba adili ba, dukkansu adilai ne. Eh, duk wanda ya tabbata cewa shi sahabi ne to adili ne, wannan ijima'i ne na ahalus sunna. ban da 'yan shi'a to su ɗaya suka saba a da eh suka ce a a su ba su yadda ba cikin sahabban nan akwai mutanen banza sai suka ware waɗanda suka yadda da su suka sauran ragowar kuma suka ce ba su yadda da su ba to amma ahalus sunna kakab ɗinsu duk wanda baya shi'a an gane? to ya yarda da cewa sahabai gaba su adalai ne kaga mutum yana suka wani sahabi to ko dan shi'a ko yana da fikira ta shi'a don asalan aƙida su ce ko da baya da awai shi'a to ya karbi wata fikira ta su don su suka fara wariya cikin sahabbai ce wani ai yana da matsala wani ai kaza wani ai mutumin banza wani kaza da sauransu to sai ce wa jamma nuƙulun riwaya mai yawa na ƙaltowa mai yawa daga manzon Allah wa jamma ta yawaita an dausiyihim daga dausiyu ɗinsu shine abu huraira shine farkon wanda ya fi kowa riwaya daga cikin sahabbai shine abdurrahmani ibn sakharin ana masa kunya da abu huraira to dai ya fi su riwaya to shi yasa su 'yan shi'a da suke son su rosa sahabbai da ragowar hadisi to za ka ga suna yawan suka a kansa saboda da an soke abu huraira to galibin hadisan manzan Allah sun tashi a saboda ya fi kowa riwaya ya fi kowa riwaya eh to da an ce a'a ai mutumin banza ne to kuma shi kenan to shi yasa za a ga su 'yan shi'a din da mustashirkai waɗanda su ba a lissafi da su masu ƙoƙarin tsoronsa musulunci to za ka ga suna suna yawan suka ga abu huraira radiyallahu an to shi yasa mala ya ce maka wajamma an dausiyihim nukulu wato yawan riwaya nukulu jam'u naqalin yawan naƙaltowa annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce wajen ma'aika sura hakan ya yawaita an dausiyihim daga shi abu huraira radiyallahu anhu to sai mala ya ce fauka ulufin hamsatin abinda aka ƙididdige na abinda ya ruwaita shi abu huraira to ya haura dubu biyar wani ƙaula an ce dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu hadisin da aka tattance ya ruwaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wani sahabi da ke da wannan adadin sai shi sai shi mai bi masa fabini umar sai abdullahi dan umar shi kuma shi yake bin abu huraira shi kaga abin da aka aka samu da gare shi dubu biyu ne da ɗari shida da talatin haka bai ma kai dubu uku ba kaga abu huraira ya kusan ninka shi to shi ke kusa ga abu huraira abdullahi dan umar na ukunsu fa'ana sin sai anas ibn malik shi ma yana cikin wanda yan shi ake yawan tabawa shi ma yana da riwaya 2,286 haka an ka samu daga cikin hadisansa shi yasa ya ce min fauke alfaini wato abinda suka ruwaita to ya haura dubu biyu ya haura dubu biyu gane? ya haura dubu biyu to albahar min fauke alfin eh to akwai na aisha ita ce mai bi ma'anas wadda shehu abdullahi bai kawo ta ba eh ita ce ta hudu ita ce ta hudu don tana da hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma kaga tana bin anas kenan anas dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida ita kuma dubu biyu da ɗari biyu da goma to amma a shekhu abdullahi abin mamaki kuma bai ambace ta ba to sai albahar tekun nan na ilimi na karatu abdullahi dan abbas shi ma min fauki alfin abinda ya ruwaita ya haura dubu shi ke bi mana na aisha shi hadisansa dubu ɗaya ne da ɗari shida da sittin kaga shi bai kai dubu biyu ba sun majabirin to sai jabir shi yake bi ma abdullahi ɗan abbas jabir ibn abdullahi al'ansari radiyallahu anhu shi yake bi masa shi ma na arba'in. to shi ne ce urif dukkansu wato an san su da yawan riwayar hadisi shi yasa malamai ke ware su bittartib eh bittartibi yadda ake kawowa tare da tartibinsu to shine yace falkhuduri shi ma dai ya shiga cikinsu abu sa'idin al-khuduri sunansa sa'ad ibn malik shi ma na 1170 radiyallahu anhu to duk sahabin da ba wannan ba abin da aka samu da gare shi bai kai dubu ba shi yasa ce wa gairuhum wani wa'annan da aka ambata dunal alif abin da aka samu da gare su bai kai dubu ba bai kai dubu ba to shi yasa za ga iya bakwai din nan su malamai ke yawan kawowa daga cikin masu yawan riwaya daga manzon Allah قل عن الصديق من تقدم موت له ما فوق مئة قد نمي وعلمهم جميعهم إلى علي قد انتهى مع ابن مسعود نلألي مع ابن مسعود نلألي كو مع ابن ال... مع ابن مسعود الألي تقلّ riwayar hadisi ta karamta anis siddiqi daga abubakar as siddiq domin waɗanda aka ambata kaji ba sunansa to duk wanda bai cikin bakwai ɗin nan yana daga cikin masu ƙarancin riwaya bakwai ɗin nan su ne almukusiruna duk wanda bai cikinsu to yana daga cikin almuƙilluna to abubakar na ciki eh abin da ya sa malam ya yi ishara zuwa gare shi saboda yana cikin abin da 'yan bida ke sukarsa cewa ai kuna da awon ai tare ki da annabi kaza kullum yana tare da annabi to me yasa ba samu riwayan hadisi da yawa daga gare shi ba yana cikin abin da suke sukarsa da shi irin dai suna nuna kaman ba malami ba ne da malami ne da ya ɗauki ilimi da yawa wurin annabi to da ya karantar to shine malam zai gaya maka dalili don a yayi maka wannan shubha to sai ce min taqaddumi mautin lahu dalilin da yasa ba a samu yin ruwayan hadisi gare shi ba saboda ya mutu da wurwuri da tsakanin rasuwar manzon Allah da rasuwansa bai wuce wata talatin ba da ɗan wani abu haka sau da haka bai tsawon rai da zai dinga karantar da almajirai ba tun da ya annabi na nan shine malami ba wani sahabi da zai buɗe makaranta ya dinga karantarwa to kuma rasuwar annabi sai ga rigingimu na khalifanci da sauransu kuma bai daɗe kan khalifancin ba Allah ya karɓi ransa to ina lokacin da za a ce kuma shi ne ai ka haɗa shi da wanda shi tsakanin rasuwar annabi da rasuwar sama an samu shekara arba'in wasu hamsin wasu saba'in wasu tamanin wasu maɗari ba za ka haɗa su ba ba za ka haɗa su ba ai ko ba haka ba wannan shine babban dalilin da yasa ruwayoyin hadisi daga abu huraira waɗanda aka samu ba su da yawa ba ya dan bai da ruwayan hadisi ai duk cikinsu ba wanda ya kai shi da zimtar annabi sallallahu ba wanda ya kai su eh ba wanda ya kai su lizimtar annabi sallallahu alaihi wasallama to duka ya fi su zama da annabi kowane lokaci yana tare da shi to shi ne ya ce ma fauka mi'atin ƙadinumi shi abinda ƙadinumi hakika aka jingina masa to abu ne wanda sama ga ɗari haka hadisansa duka ma ba su kai ɗari da hamsin ba na abubakar ɗari ne da ɗan wani abu zuwa talatin da wani abu zuwa arba'in haka amma dai ba su kai ɗari da hamsin ba to wannan ba illa ba ne saboda bai samu daman koyarwa ba da ya yi tsawon rai to da an sha ilimi da Allah ya ara masa lokaci bayan rasu annabi to da an sha ilimi gaskiya wa ilmuhum iliminsu su sahabbai gaba ɗai jami'uhum gaba ɗayansu ila ali yana tikiya ne zuwa ga ali eh ma'ana mafi yawan sahabbai bayan annabi da suka yi ruwaya to zaka ga mafi yawa sun yi ruwayoyin ne daga sayyiduna ali saboda shi ya samu damar koyarwa da sauransu to shine kadinta ha ilimin nasu ya tuke zuwa gare shi ma'abni mas'udil ali tare da abdullahi dan mas'ud waɗannan su biyu to sun fi kowa yawan karantarwa an gani saboda allah ya ba su tarin ilimi abdullahi dan mas'ud da kuma shi sayyiduna ali to kusan ka cewa duk sauran ilimin sahabbai suka zo baya to an kinsa musu ne eh an kinsa musu ne in ka cire su abubakar da umar da sauransu wato urafu suhubatu ana sanin sahabantaka cewa wani sahabi ne bitta waturi idan maganar ta yi tawaturi cewa wani sahabi ne kamar abubakar as-siddiq aka gama tawatur ne cewa sahabi ne su ma 'yan shi'an ba sa inkarin haka sai dai su ce a ya samu matsala ne su ma ba su kore cewa ba sahabi ba ne to kaga su da ma an makiyarsa eh to wannan mutawatirun ne irin su Umar bin al-Khattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talibin duk wannan kaga an san cewa su sahabbai ne saboda mi abin yayi tawaturi cikin al'umma kowa ma yana fada wa qawlu sahibin ko kuma a samu riwaya daga wani sahabi ya ce wani dan uwansa sahabi ne kamar abubakar ya ce umar sahabi ne ko shi umar ya ce abubakar sahabi ne to ta wannan hanyar ma ana sanin in wani sahabi ne e tun da shi sahabi ne ya ce wani sahabi ne to lalle ko sahabi ne wabitta na shuri ko kuma ta hanyar shuhura e kamar magana ta yi shuhura amma ba ta kai matakin tawaturi ba kamar sauran ragowar sahabbai waɗanda za ka dinga gani a cikin sinadai na hadisi an gane? su za ka ga sun yi shuhura za ka gansu a nan za ka gansu a can za ka gansu a wurare daban-daban su waɗannan hanyoyi guda uku duka ta hanyar su ne ake tattance sahabi akhiruhum mautan to wanda a ƙarshen sahabbai wajen mutuwa kakaf wanda lokacin da ya rasu ba ko sahabi ɗaya a duniya shi ne abu tufaili sunansa amir ibn wasila allaifi ana masa kunya da abu tufaili to an ce shi ne ƙarshen sahabbai saboda shi ya mutu hijira na da ɗari ɗaya hijira ya ji ba da yawa eh ya ji ba da yawa shine fi mi'atin ya mutu hijira na da ɗari me bi masa wabna rabi'ihim yali to ibn rabi'ihim shi yake bi ma abu tufaili shine mahamudu ibn rabi shi kuma an ce ya rasu hijira na da 99 kaga shekara ɗaya ne tsakaninsu kenan da abu tufaili shi abu tufaili shi da shekara hijira ta cika ɗari shi kuma mahamud ibn rabe ɗari ba ɗaya to kusan dai su ne dai ƙarshe ƙarshe eh amma dai daga kan a- abu tufaili tun rasuwarsa to ba babu wani sahabi a duniya duk sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Mm. duka sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai misalai inda aka samu wasu kamar a ce ɗa da uba kilan har da kaka amma kuma duk sahabbai ne shi ne ce ya zaidu wabnun ko wa abuhu shuhadu badrin to da ya zaidu ibnu ma'anin Yazidu da Yazidu da ɗansa ma'anu yana da ɗa da ake kira ma'anu ibnu Yazidin ibnu Yazida eh shi kuma Yazidu yana da uba da ake kira al-Akhnas al-Akhnas shine mahaifin Yazidu Yazidu shine mahaifin ma'anu kaga ɗa da uba da kaka ko kaka da uba da jika to wannan dukkan su sahabbai ne kuma shuhadu badirin sun halarci yakin badar gaba ɗayansu da ɗan shine ma'anu da uban shine yazidu da kakan shine al'akhnasu dukkan su sun halarci badar kaga wannan ai daraja ce ai eh daraja ce ai babba ko To haka abu marsadihim wa marsadu, shi ma da abu marsad da kuma ɗansa, eh marsad da abu marsad, ɗa da uba ne, sunan ɗan marsadu, sunan baban abu marsad, ibn al-Husayn, to su ma an ce sun halarci yaƙin badar, ɗa da uba. kuma sahabbai ne radiyallahu anhu to sai da aka samu yan uwa su bakwai sahabbai kuma sun halarci badar eh yan uwa su bakwai sahabbai kuma suka halarci yakin badar kaga wannan ita ma falala ce ko? su ne ‘ya'yan matan nan da ake kira a fara'u. An gane? Afra'u sunan mace ne. To, saba'atu ikhwatin sahabbai guda bakwai dukkansu ‘yan uwa ne banu a fara'a ‘ya'yan matan nan da ake kira a fara'u. Fi badirin duk sun halarci badar. shi ne ƙadi shahidun liƙa'a sun halarci haɗuwa da kafirai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukansu ga sunan malam ya ambata ya ce mu'awwizun ibnu afra'a su sun shahara ne da jingina su zuwa ga mahaifiyarsu ba babansu ba To ɗa na farko mu'awwidhun ibnu afara'a shi ma sahabi ne ya halarci badar. Na biyu mu'azu shi ma ibnu afara'a shi ma ya halarci badar. Sai aufu ibnu afara shi ma ya halarci badar. Sai Khalid shi ma ibnu afara ya halarci badar. Sai Iyasu ibnu afara sai aqilu ba aƙilu ba aƙilu ibnu afara sai amiru ibnu afara to waɗannan mala ya ce hudu sun samu nasara an shirya da su zuwa ga musulunci bayan zama wasu musulmai sahabbai ne bayan haka kuma sun halarci badar kaga falala ta yawaita gida eh to kaga ɗalibi kana da aiki Eh. ko sunayen sahabbai ɗaya an ka ce kai ta harda eh kana da lalura Mm. to bale a sani Mm? ko sahihul bukhari aka baka aka ce ka haddace a sani da nashi To kaga da magabata duk haddace ya suke su haddace matanin su haddace a sani da za su kawo ma hadisin sai sun fara kawo ma isnadi to haka suke eh to mu yanzu isnadin ma sai ka ga an zo karatu ma ko karanta shi ba ya tsallakewa yake eh wai tsallakewa yake eh haddasana an wani an wani an wani sai ka ga an tsallake kawai an je zuwa ƙala rasulullah eh saboda shi so yake sauri ya karanci littafin to in ya tsaya akan maganar haddasana to zai ja lokaci ko kuma taƙila shi malamin nasa bai san ilimin isnadi ba bai iya bayani akan asma'ur rijal shi ma bai koya a wurin malaminsa ba to kaga duk wannan na kasu ne ba wai haka kawai ah, to shi matanin ya samu gurbin zama ne in ba isnadi to dan me za a ce a tsallake dole ai bayani wane wane ne eh wane shi ma wane ne wane shi ma wane ne wane shi ma wane ne har aka yi zuwa ga sahabi har aka yi zuwa ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatu shine aiki to dole sai an jajirce eh kana ganin ka dan san wani abun dan guntun larabci ka samu hadda qur'ani kana ganin wai kai kamar wani abu ne ba komai kake ba ilimi mm. alimta shay'an ne wa gabat anka ashiyau ko yaushe ka ɗauka cewa abin da ka sani kaɗan ne wanda baka sani ba to ninkin ba ninkin ne ka zauna lafiya ta wanda ya ga ya dan fara ta da baki ko yana dan da tilawa haka shikenan eh sai girman ka ya ja shi sai yana gana ai shi malami ne har ma ana maganar ilimi sai haga wai yana sa baki ya dinga koyarwa so abubuwa ne ba a san ilimin ba shi yasa duk wanda yana daga cikin rashin sanin ma menene ilimi shi ya haifar da waɗannan abubuwa shi yasa abu muhammad ibnu hazmin zahiri yana da littafi mai suna al-akhlaq wasiyar yake cewa la afata adarru ala al-ulumi wa ahliha min ad-dukhala'i ya ce babu wata cuta wadda ta fi cutar da ilimi da ma'abuta ilimi kamar addukhala waɗanda suka shigo harkar ilimi kuma ba su tsaya sun nemi ilimin da gaske ba kuma har jahilai na ɗaukar cewa malamai ne ana kiransu da malamai to ba waɗanda ke ɓata ilimi da cutar da malamai kamar su saboda za su yi tayan abu bisa jahilci sai a ce malamai sun yi su kuma alhali waɗancan malamai suna gefe ma ba su yi magana ba amma waɗannan 'yan jabubara gurbi duk abinda sun ga sai a ce ai malamai sun yi ko ba malamai ba ne ta Allah ya sawaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة